ko ɗaya ga wata wajen talatin ko ɗaya ga wata zai zo inda zan ko ba mu da tabbata ba sani ba an yi jarawa yau ɗaya ga wata in ba ya sanarwa ba yau talatin ga watan muharram ko ɗaya ga watan wato dafa talatin ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in ne bayan jira in sarki a lokacin Primero y ahora ya. Eh. Na'am, talatin ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijira, wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya. Idan ba a manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiqh sunnati wal kitab al aziz na babban malami Dr. Abdul Azim Balawi. Mun yi darasi nawa? Arba'in daidai? za mu tashi darasi na arba'in da ɗaya alhamdulillah mun yi darasi na arba'in za mu tashi na arba'in da ɗaya a cikin kitabun jana'i daidai gabar da malam in ba kuma dawo mun yi bayanin akan abubuwan da suka wajibai dangane da abin da ya shafi mamaci malam ya tattaba mana su kuma alhamdulillah a iya fahimtar da na yi abubuwan da muka biya kamar an fahimta to bayan nan kuma an zuwa ne bayani akan wato ababen da ya kamata ko kuma abin da yake halarci ya halarta ga wanda suka wato halarci wanda yake daga mutuwa abubuwan da ya kamata a yi masa sannan kuma muka zo muka da abubuwan da suka wajibi dangane da yan uwan mamaci shi ma mun biya waɗannan abubuwan dangane da sannan bayan nan muka zo muka yi kuma abubuwan da yake haramun ne yan uwan mamaci na jini ta aiwatar da shi yayin da mamaci ya rasu sannan kuma muka zo muka gani abubuwan da yake wajibi a yi wa mamaci wani abubuwan da suke wajibi su ne wato muka karanto na farko aka ce akwai wanka wajibi ne wa mamaci wanka haka kuma ba da sifar yadda ake wanka sannan bayan nan malam ya dubi akwai yin littafin shi ne abu na biyu sannan abu na uku shi ne za mu tashi abubuwan da ya gane da abin da ya shafi wato alkulan yin kai a ƙarƙashin sa akwai abin da yake wuce haji don gani da wannan shi kuma da yake wani ta ku fil kafan umur an zo lokacin da za a mutum da kafan an zo wasu al'amara al'awwal na farko al-bayan ana son in za a yi da kafani a samu farin tufafi ku fahimta da kyau yusta habbu yace a shaida za a ɗauko wato da za a yi tufafi a samu tufafi wanda yake wato ba ba fari ba ya amfani da shi ya yi amma ba ya amfani da abin da aka fito ba shi ne abin da ake faɗa to shi ne yake albayadu da kauli sallallahu alaihi wa sallam ana so a yi amfani da fari saboda fadin annabi alaihi salatu wa salam cewa in ba su min siyadi kuma bayaba ku sanya farare daga tufafin ku sanya farare daga tubabu wannan hadisi ne wanda yake shahararre fa inna khayra thiyabikum domin shi ne wani alkhairin tubabu wa kaftinu fiha mautaku sannan kuma ku yi wa mamatan ku likafani wannan shi ma yana da matuƙar muhimmanci kwarai da ya ce wa kafinu biya mautakum sannan kuma ku sanya wa mamatanku likafani ne ko shakka babu wannan wato gaba ce mai matukar muhimmanci kun ga nan fa inna min khairi siyabikum fa inna khairu siyabikum kai kowa ya sani yanzu farin tufafi farin tufafi kalami baya mu'amala ne to shi amfanin farin tufafi in dai zaka rika amfani da shi insha Allah ta'ala zaka mutum ba zai karanta ba sannan da kayan ka yayi da shi ko wani abu na hawa za ka gane amma an mai duhu ne wani zai yi mutum sawa uku bai wanke ba musamman jin ko haka gani suka ce jin ana ɗaukar lokaci ba ba ba wanke shi wani ko kuma gezina ko ba jin ba gezina ita ma haka gada ba sai a sa zaube karo na biyu karo na uku sannan a wani ana haka ko yawwa to shi ne yake cewa abu na farko kenan na biyu kauluhu salatata aswadin ana so ya zama tufafi uku lifafaini wal izar shi za muka ce jiwa ba shi da wahala lufafa ne sai a ce tsawon mutum tsawon mutum misali 40 cm misali gaba ɗaya to idan ka zo sai ka samu lufafar ka lufafa shi ne wanda za a rufe mutum na wajen kun fahimta da kyau na wajen da za a sa mutum a ciki shi ne lufafa to abin da ake bukata shi ne idan ka zo yanzu tsawon da laifi laifi tsawon wannan 50 ne 50 cm shi kuma tsawon wanda ya mutu 40 to ya yi kawai sai sa shi haka to amma yadda yake wannan sai a sa linki biyu linki biyu wannan guda daya sannan da wani biyu sai a dora kun fahimce da kyau to idan haka ya kasu wannan su ne lufafai ne wani ne na hukun shi ne zani wanda ake daura wa mutum kamar yadda kake ganin mahajjada wannan zani da suke daura haka ake daura wa mamaci wanda ya mutu sai a ɗaura ba amma dai suna kwatanta yadda ake ɗaura zanin mutum bai iya ba koya ya ɗaura zanin ya yi ba zai cire ba amma dai idan an fahimci yadda ake haka yake idan misali wannan ne mutum to sai a haka kaga haka mu ɗauka haka ne ki biyu kenan kuna gani to idan ka zo ka tawa mamaki haka eh a ba ai kai ne yawa tunda an gane shi kenan idan ka kawo mamaci haka kaga an daura masa zani a nan kugunsa ko idan mata ne ai haka suke yi kawai haka ko sai a sa lankwasu da haka haka suke yi ko to shi na mamaci ba haka ake ba haka yi idan kai mar haka an gani to sai kai haka sai zo daidai nan bakin nan sai an gani sai kara haka idan kai ya lankwace a jikinsa sai ka tusa to haka ba hadisi yake wannan ko gudun bambare ki za a yi baya shi da haka za a yi in mutum bai yi wannan bugi zai je aikin hajji ku gana ta ba wani halin da Allah ya zama an bayyana da kyau ko to wannan shi ne abin da ake bukata yayin da za a yi wato aikin hajji yayin da za a daura wa gudu to wannan shi ne abin da ake yi kun ga ba wata wahala shikenan ka gama mun yi wanka ba wahala tun daga mutuwarsa ba wahala aka zo kuma abin da ya shafi littafin shi ba ba wahala a ke ba sai an jira wani ya zo daga kauyen garko ko garki ya dawo amma madina ne yana jira mu ba a jira mu ya ko ba ka bane yawwa to shi ne yake to لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أزواج أنقذ saboda manzo ya da amince Allah tabbata a gare shi amma ya gabani cikin tufafi guda uku yamani yakin ɗan yaman kamar yanzu ne kace ɗan waje kaza shine yamani yakin ɗan yaman saboda yawan sun yi fice da tsaka sa'uliyatin sannan kuma barikin shine sa'uliya min kurtu garin kurtu a cikin yaman din ba kawai ce a Najeriya ce dan bulduwa ko dan tana ne amma a tana akwai gurin da aka yi garin da aka yi domin gina min kurtu laisa fiha qamisu ba ta riga ba wala ibabatun ba rawani amma da shi yanzu idan aka tashi yanzu za ba ana sa riga ko ba ana sa rawani an bayyana da jago to shi ne aka gaya ma idan kai ba komai amma ba wanda ya fushi ne wanda abin da ya sa muke cewa ba komai kar ka zo ai hayaniya da kai an muku mutuwa ka ce dan me yasa kai ba za a gani ba an fi karfin ka da tije ne ba kai ne da wato sunna ba ya ne su yi mutu yi Rajin na zai ji. an gane ko Allah ya kiyaye shi za a yi tsarin za ku gane zaman lafiya ya fi komai ko ba ga wani to shi ne yake cewa laisa fiha qamisun wala imama iya wayannan akai babu riga ba rawani shine wala imama asali tsauku an yakuna ahaduha thawba hibaratin an yakuna ahaduha thawba hibaratin ɗaya daga cikin ramdoji babi ne ibara fari ne ta shi ma ɗan ibara shi ma ɗan yamatin idan ta yassar idan an samu iko kwatance aka yi na cewa a samu tufafi dan gurin guri kaza a ƙasar yaman amma idan kana da iko idan kana da dama da Allah ya sa ka iya zuwa can yaman din sai ka siyo ka ajiye ki iyaye kai magabata suna haka mutum ya ajiye riga kamar yadda yana hawa ka yi wata babbar rigar sai bari ya ce idan ya mutu da ita za a manta kabari yadda sannan kan ku sa kabari na ya shiru kar kuma wanda ya mun kuka aka yi ba da fatawa sai na hawa su saboda haka wannan shi idan ana da iko a samu in kuma babu shi kenan li hadisi jabir anhu saboda hadisin jabir Allah ya kara masa yadda daga manzo jira da masa Allah tabbata a gare shi idan tu fi ahadukum idan ɗayan ku ya rasu fa wajada shay'an sai ya samu wani abu an gane ko idan tu fi ahadukum ko waje da shay'an idan wato da yin fiyar zai zamu wani abu abin da zai yi amfani da shi wato na na da kafani kenan to sai aka ce bali kafan zai tau bi haibarati wasu ba da suka ce ba waje da shay'an yana da hali yana da dan kuɗi da za a iya siyo masa da kafani na ibara din to bali kafan zai tau bi haibarati ai wannan kafani da wannan tibabun na ibara dayyama wanda wato alkabari ne mai laushin gaske kuma fari kan za ka ta amfani da shi amma an ce mu tahaddi babu dole ne saboda haka kun ga ake matsalar alkabari shi ne za ku ga mata idan aka zo musamman a malikiyance sai ku ga tufafin ta da yawa ake sa a sa mata riga a sa mata dan kwali a daure kanta sannan ai aka ce saboda a malikiyance suka ce saboda wai ita mace a ta a macen ma ana so wato kada wani abu na yanayin jikin ta ya bayyana shi za ta babu da hatta tana mace ku duba ku gani abin da ta magana a wasu mata kenan hatta tana mace abin da ake nunawa da lullube jikin ta wannan tana da rana saboda kima ta shi za kuma aka shekara a take namiji ya wanke ta domin zai iya sha'awarta amma su idan ka basu wannan ma yadda ka gani wata baka tauri cewa ta daina tabarruji ta daina kaza ta daina kaza saboda kimar mace hatta bayan ta mutu aka ce cewa mata tufafi mai kauri sannan kada a bari namiji ya je taba albarmata saboda mai kimar da take da ita amma fa namiji ba dangin ba iya ba da baban za a iya gayar wani ya wanke ka amma mace kuna gani dole aka ce sai an nemo ma'ara mata ko ko dai mace yan uwarta ko kuma yan uwarta ba ta ko mijinta to wannan shine gaba ta biyu as-salatu ala janaza to ya ake sallah ya mutu an wanke shi an mallaka bari sai sallah ita ba bai a ciki wallahi azim da yawa wasu tsayawar ki kamar za a ɗauke su a wasu a gurin sallah su gawa kawai mutum ya tsaya ta abuda yana yi ne don ya bauta wa Allah shi ba kawai ya ga kowa kamar aikin nasu ya faru shi ma ba za ya shiga kawai aiki to sai ce kuma ba za ku ji zama saukin gaske ne da ita in kuka ji ana ta cewa sai ka haddace wata addu'a ta biyu to wanda kai za yi ba za ku ji saukin da yanzu a nan kawai bambanci kawai shi ne ya zanto kana zuwa makaranta in dai kana zuwa makaranta Allah ya da za ka duk abin da ya dace za ka iya shi kenan kawai as-salatu ala al-mayyit al-muslim sallah ga mutum mamaci musulmi farzu kifaya farilla ne na kifaya abin da yake nufi da farko kifaya shine wato shayar idza qama bihi al-ba'd takada 'an al-baqi idan wani ya dauke wani shine farko kifaya an gane wannan idan wani ya dauke wani ya yi kira farko kifaya shi kuma farko aini shine abin da ko wani ya yi da dauke ma ba kamar daurin aure yanzu farko kifaya ne idan wani ya ga a gidanku ya dauke muku duka an aiko da mutuwa sai ne ya tafi ya dauke muku duka rifaran mu duka aje dan a samu mai yawan mutane ko to amma idan ka je ba ka dauke wa sauran shi ne fardu kifaya idan wasu suka yi sun dauke wa wasu ainihin kuma wani ba ya dauke wa wani in ga wata formula da mai ladin sabila da tabiri yake fara cewa wato neman ilimin tabiri fardu kifaya ne wal amal bihi fardu aini wannan tsauri ne yace ba dole ne ka nemo ilimin tajwidi ba amma aiki da ilimin tajwidi kuma wajibi ne ya ya daure ka tsabwa na gode ya gaba daure ka wai ilimin tajwidi ba wajibi bane ba komai kowa ba kan da goya amma aiki da to ya zaka yi sallah ya zaka bi alqur'ani kaga ya daure ka to shine wato farzu fi ainin dake fadilla ce na aini to shine yake malai yace li amri sallallahu alaihi wasallam biha saboda umarnin da annabi yayi da ita fi ahadithin cikin hadisai min hadisi zaid bin khalid al-juhani daga ji akwai hadisin zaid dan khalid al-juhani anna rajulan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum daga cikin sahabban annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi to fiya yau ba kaibar ya rasu ranar da aka yi kaibar shekara ta nawa aka yi kaibar shekara ta nawa na? fatahu makka fatahu makka ba shi da wani ba tara wani kun koma da kuka tika shekara ta bakwai ya kai kai ba yawwa ko shekara ta bakwai shekara ta bakwai ya kai kai ba an fahimta da jinku to shi ne yake cewa fazakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ambata wa manzo kira da abin da Allah ya tabbata gare shi haka faga da ke yi sallu ala sahibi ku tafi ku yi wa dan uwan ku sallah ku je ku yi wa sallah fa tagayyara wujuhun nas li zalik sai fuskokin mutane suka nuna haka abin da bidin suka canja faga da ke inna sahibakum alayya amghalla fi sabilillah wannan abokin dan uwan naku da kuke gani yayi gudu wa man yaglu ya'ti bi ma qalla yawmal qiyama saboda haka ya zaki wata babbar riga ko ta alkabba lokacin kafin araba raban kaibar ya dauke ta ya koyi shine dan yomar fa fatakna mata'ahu sahabin yace sai muka duba cikin kayansa ana duba ko wajadna kharzan min kharajil yahudi sai muka ga wata alkabba daga cikin aljihu wani suka ja a wani ɗan abu ne ba kamar makami shi kada iya zara daga cikin wato a taskokin yahudawa tunda yan kaibar yahudi sun kware wajen yin hada makami kuma ga bujiyu suna da suna da gunagwarai an fahimta da jago to wannan ya dauka la yi zawi jira bai abin da ya dauka kwata kwata kimar da bata fita naira ishirin ba jira biyu ko ka ce bai fita ɗari biyu ba amma annabi alaihi salatu wasallam yake bare wa sallah ba wa ma kana lil ladina an yaqul ko yawa wa man yaqul taqwa aka tauna dan aya da dubu amma annabi ai ba zai guludi wa yusabna min zalika shakhsan amma an keban sai mutum biyu daga wannan abin da aka faɗa fala tajibu salatu alaihi ba ba wajibi bane su ai musu sallah ba wajibi bane al-awwal shine atibul ladina lam yaqulu jaririn da bai balaga ba an yi mutuwa a makota jariri ne watan gari ko uku in ba yi matsala ba ba komai amma aka miko shi aka yi mara shi ba ba komai shi ta an gare yin ta'aziyya kamar yadda zai zo nan gare ya faɗa ta'aziyya cewa ya ake ma ta'aziyya an gare yin ta'aziyya an wa dan mutum ya mutu jariri ba a zuwa ka ce Allah ya ji kansa ai Allah ya ji kansa da Allah ya yabe maka me yayi ko za ka an saba da hausa Allah ya bada hakuri ake cewa ya bada juriya ya sa bai ceto shi ne tajiyar da za a yi wa ko amma in ya alƙalami ya haukan zai ce Allah ya yabe masa amma alƙalami bai haukan sa ba shi wannan kamar da ajiyar arme ne kana da aboki arme ba ban da shi ma sai ka koya oh sorry sorry ko sorry ji abin da aka tabe ta sorry ka dafa shi sorry sorry in ba ya jin hausa ka ce Allah ya haɗa shi da yanzuwansa shi kenan ko wanda albaran da ake ta bayarwa lokacin da lokacin da babar oneya ta mutu domin oneya kawai ya je fada ko wasu sarki ya ji ko ke ne sai ya wai a mata addu'a aka yi duru sai kawai dan mazanin karo ya ce kullum kullum da sha biyu aka da yi duru ya ce jirin ma ji ma sha biyu wallahi da shi aka yi wata addu'a shi ka san me ake faɗa ba a sanar da yau wani ba ma da yana sai yana abin nan mazani da saboda haka ka ga irin wannan abubuwan dole wato sai mutum ya lura ita kanta ta'aziyya za a gaya mana ya ake mu'amalan da ta duk da hausa za ga mutum ya zuba in aka yi wa mutuwa idan ka je kuka kai da Allah ya ji kansa Allah ya bi masa Allah idan musamman an kana da alaka da islamiyya sai kuma ce to mala ai mala addu'a ko wannan abin da ka faɗa duk ba addu'a ba sai ka ce kulu wallahi sha biyu ko shine addu'a amma wannan hausar da ka faɗa kace Allah ya yabe masa yanzu kan zai bari kaza wallahi take original addu'a amma da yawan mu to wannan al'adun ya kamata mu karatun ne ya rika gyara mana ina amfanin karatu al'ada yawa to shi ne yake cewa ya ci gaba da gaya mana cewa mata Ibrahim قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم المعظم dan gidan annabi alaihi salatu wassalam ya rasu dan gidan mariyatul kibtiya ya rasu wa huwa ibnu samaniyata ashara jahara yana dan uku shekara ɗaya da wata shida shekara ɗaya da rabi wata goma sha takwas katal ibrahim al-ba'azar ya a duniya falam yusalli alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan annabi bai wa sallah haka aka dauke shi aka yi wa kawalla bai wa sallah a tsani na biyu shi a shahidi shahidi ana nufin an na shuhada a uhudin lam yi wasan ana lamarin ya ce duka shuhada a uhud ba ya mutu wanka ba wa duk binu bi ibahi da dinarin su aka binne shi ne aka zo aikin famfo ba ya biyo ta baki'a da makamantarsu lokacin muawiya dan abi sufyan aka zakulo abdullahi bin aram ma'azin jabir da aka ja kuloji ana wato aka kai jikinsa bai komo bayan shekara arba'in ba jikinsa bai komo ba ana ɗaga hannunsa gurin da ya danne hannunsa inda aka soke je ne ya tsakiyar jini a lokacin ba wannan su ne aure yawon rahaman na gaske alayin na aure yawon Allah ila fafu da alayi wala in kana neman original waliyar Allah su wayan nan ke wanda babu kauri to sai ya ce walau yusalli alayhi annabi alayhi salatu wasalam bai walau yusalli alayhi bai mutu sallah ba ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون saboda haka shuhada uhud duka shuhada ba gaba ɗaya ba a kiran su maka to wannan falalar ke yi domin annabi ya faɗa rana aljama za su tashi aladi ma ihi a kan jinanan nasu wanda in kashe su kai gaba ɗaya za a zuba tambari cewa wayan nan ga wato matsayin su a lahira lakin adam al-wujubi la yarji mashru'iyyati salati alayhi ba kuma inda da kyau sai ce sai dai rashin wajabtawa baya kore shar'an to yi mun sallah abinda aka ce ba dole bane idan an yi din tayi idan kuma kace ba za a yi ba shi kenan shi ba ba za a yi an gane bambancin ko da yaro da jami'i yawa ana aisha qalat utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sabili da da ya tafi an zo a saba ne da Abu Islam da wani yaro min Sibyan al-Ansar daga yaran mutanen Madina fa salla alaihi kuma shi annabi ya masa sallah ya danganta da maslaha in ka fahimci cewa wannan bawan Allah a matsayin ka na malami ba zai fahimce ka ban ba ya wadansa sallah ba sai ya ba amma in yana da karatu da fahimtar cewa ba fa sai an yi sallah ba shi ke da kaga li kulli maqalin makana wa li kulli kulli maqalin makani wa zaman kowace magana tana da gurin da lokaci da kuma abin da ya kamata a yi sai ka duba ka gani kawai wa ake dari bin al-hal anna rajulan min al-a'rab ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam lallai wani mutum daga cikin mutanen mazauna karkara ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa amana bihi yayi imani bi wanda ba'ahu ya kuma bi annabi alaihi salatu wasallam sun magana da ne yake wahajiru ma'aka zan yi hijira tare da kai ya rasulullah fa nabitu qalilan suka zauna ɗan lokaci kankani sun mana abu fi kitalil adu sai suka yunkura na hagu suka kinsa suka daji dan su yaƙi wato abokan gaba fa utiya bihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yuhmal jubbatihi sai ga an zo annabi alaihi salatu wassalam wato an zo an zo annabi alaihi salatu wassalam da wannan bawan Allah da ya zo musulunta ya dan zauna ɗan kwanaki sai ga an zo da shi kada asabahu sahabu wato yuhmal jubbatuhu ana rike da alkebbar rigarsa shine jubba kada asaba hu sahabu me ya faru da shi wata kibiya ta same shi da aka harbo sun maka wato abin nufi yaron sun maka fara wuce annabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbati annabi ya man likabari da wannan alkebbar ta sun maqaddamahu fa sallallahu alaihi ya gabatar da shi nan ma za a kuma ko Allah ya yi an gane ko sun makafala kafala hu sallallahu alaihi wa sallam kaddama hu sallallahu alaihi wa sallam fa salla alaihi sannan manzo ya da abin da Allah ya tabbata a gare shi ya gabato da shi ya masa salla to kun ji wannan shi ba ga jan ba da muhallin jami kai dai wa kullama kasura jamu ga wata fa'ida duk lokacin da jam'i ya yawaita kana abdulul mayyit wa anfa yana zama falala ga mamaci kuma yana zama amfanuwa ga mamaci mutane arba'in sun zo to ku kasa sahun kada a yi zahu dogo za a yi sallah a nan filin bal kawai a zo a yi zahu dogo gaba ɗaya a yi zahu a za mu ji yanzu abin da imamu malik yake yi ba an samu mutane shi ya fi falala ga mamaci kuma ya fi amfani لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين النبي يتي با wani mamaci da wato tusalla alaihi umma da za ta wata al'umma da za ta yi masa wato sallah min almuslimin daga cikin musulmai ya buluguna bi atal wanda adadin su ya kai mutum dari kullum yashfa'una lahu gaba ɗaya suna nema masa ceto illa shufi'u fi fa sai Allah ya ba su ceton sa duk lokacin da aka samu wani ya mutu aka samu mutum ɗari suka zo to kaga ana cewa suna nema mace to idan suka zo ba su iya ba to shi ne kaga zai zama tare su iya ba shi saboda haka ne suna nema mace to duk inda za su nema mace to Allah zai ba su shi za a ake so duk yadda za a yi kai duk abota da mutane na kwarai wanda da ya ji mutuwa kare a je abin da yi ya tawo ina abokin jirgi kuma wallahi ana samun wannan mutanen ne a guraren karantarwa za ga mutum kun saba da shi wallahi yana jin labarin mutuwa ka inda a gurin karatu ne duk inda kake zai zo duk inda kuke ana yin gwadance zai zo ya tafi jana'izar ka shi za a ga abokantaka ta harkar addini abokantaka ce da har an iyawa Allah yana sabunta an bayyana da kyau ko to wannan shi ne to bara mu ji hadisi na gaba zai ma rage adadin mutane wa qawluhu ma min rajulin muslimin yamutu annabi yace babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazati 40 rajulan hatta mutum 40 su tsaya akan janazarsa la yushrikuna billahi shay'an ga inda rijiwa ce ba za shirka ga Allah kun ga aka rage yawan mutanen kuma sai ran to masu tsada aka nemo ba za shirka ba za zuwa gurin malam gobe da nisa ba ke da tambi ba ba ruwan su da shirka illa jafa'ahum Allah fi ba sai sai Allah ya ba su wannan jika mutum arba'in ba ta shirka ahlus sunna wal jama'a ne ana gaba ta mana eh shi wanda ya zama na gaske ba ruwan da boka in dai na gaske ne in dai na gaske ne ya yi sunna na zai bi to ba ya shirka to dan me yasa ba kai ta kokari kai ta bibiyar ahlus sunna su zama abokan kawa ana akalli ba wajen ranka zauna kawai kai tunani ka kana da su guda arba'in ne Allah kuwa akwai abokan ka ahlus sunna guda arba'in kana da su haka ya kamata an gane ko kauri ko a yi can ne ta can dai eh roba ce yi ne tana abin da ta to bara mu je gaba ina ga in muka je gaba sai mu tsaya wa yusahabu an yusafu wara al-imam an so ai sahu a bayan liman talatata sufufin sahu guda uku kun ji ana so ai sahu uku ko da mutum shida ne kamar yadda ya tabbata a wato asar a wato ɗaya daga cikin magabata an zo za a wani sallah ko a hanya ce wani ya mutu su su shida ne ya kasa ce ce to ai sahu mutum da biyu to bara mutum ne imam malik yake yi wa in kallu duk kankantar sa ko ana so a yi sahu uku an martadil bad'a mai yazani an malik bin hubaira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ma min mayyitin ya mutu babu wani mamaki da zai mutu bai salla alaihi salatati sufufin min almuslimin a samu sahu uku ti masalla illa aujawa ba sai an sai an wajabta masa ba da tito ko kuma aljanna to kaga dan neman wannan falalar yanzu kana da abubuwa uku kenan mutum 140 sahu uku sau da haka sai kai kokari a yi wannan da an zo ta wuce na biyu na uku to daga nan sai sai a kai ba ko ba a ƙara ba an ba shi mai tsawo ya yi ƙala yake faka da malikun idan ta kalla alal janazati imam maliki ya kasance idan wanda za su yi janaza suka karanta yanzu a mutum ya karkata su talatar da sufofin sai ya kai su tsawo uku su goma ne su ce mutum hudu a gaba uku a bayan su uku a bayan su sai kuma can gaba liman in su sha ɗaya ne misali in su goma ne kuma zai ce uku uku uku haka za a yi ko a yi biyu wani hudu biyu ya danganta da yadda aka san lil hadi wa idan kama janaiz janaizun adida min ar-rijal wan nisa wa idan janaiza da yawa ta karu kamar yadda ta rika faruwa a gasuwar ruran da aka karkashi irin su zamba ko da ire-iren su misali sai ka gace mu mutum saba'in arba'in mata da maza idan aka samu irin wannan fa in salla ala kulli janazatin salatan fa hada al-asl idan da za a dauko kowa dai waya dai ayi masa Allah wannan shine asali amma za a dade sun saba'in kowa ayi masa Allah su daban to sai yake wannan shine asali wa in salla alaiha jami'an salatan wahidatan jaza inda za a haɗa su kaurin nan da duwai idan da za a haɗa su an gane ko wato gaba ɗaya kuma hakan ya halatta an gane bambancin asali shi ne kowa ya bata ta an aka haɗa duka aka yi tayi shi ne jaza wa ya ja'alu dhukur a sanya maza walau kano sigara ko da yara ne limma ya bil imam kusa da liman su ake sawa kusa da liman wa in salla alaiha jami'an salatan wahidatan jaza oke ba nan bane walilata mimma yajin kibla mata kuma su zamto su ne kusa da alkibla idan liman yanzu ya tsaya a nan Allah ko nan ya kibla to gaban sa sai ya sa maza ko da yara ne sannan kuma kaga ai gaban ne alkibla to sai kuma sa mata a baya su ne za su zamto kusa da alkibla annabi ali ali bin umar annahu sallallahu ala tisi janaiza janaiza jami'an abdullahi dan umar yace lalle ya yi ya tallaci jana'iza gawa guda tara gaba ɗayan su faja alal rijali yaluna al imam sai sanya maza suna kusa da liman wani za a yalin alƙibla mata kuma tana daura da alƙibla fa saffahunna saffan wahidan sai musu sahu sahu guda ɗaya wa wudi janazatu ummi kulthum binta ali sannan aka sanya jana'izar ummi kulthum yar gidan sayyida ali imra'atu umar bin al-khattab yar umar dan khattab kaji ina yin jiya suke yar sai na wato eh sai na umar sai na ali aura am sai na umar ya aura eh sai na ali idan da gaba tsakanin biya za a yaba kawai karambani ne da wani sai na ali ne ya aura sai na umar yarsa yana gaba da shi dan Allah zai baki yarsa saboda haka wannan shi ne wabnin lahada nan da yuqalu lahu zai ana cewa da shi zai ruhu bi ajami a lokacin da suka rasu gaba ɗaya aka ajiye wal imam yawma idin sa'id bin al-as a lokacin sa'id bin al-as shine limam wa bin nadi ibn abbas wa abu huraira wa abu sa'id wa abu qatada a cikin sahabbai mutane a lokacin akwai abu huraira akwai Abdullahi da Abbas akwai Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan sannan akwai Abu Qatada al-Ansari wannan kuma kula ku ga sunan sa kwanaki sai da ne ku hasken makaranta a nan yanzu na Abu Qatada al-Ansari ma sha Allah tabaraka Allah yau ban mu wannan jira'a Arif ibn Rabi'i ko yawa mazalatin hausa ne wajen zatin ne ta ba ma kan abu ma matal bayi duk sun yi delete call abu ma matal bayi kowa ba ran tambaye ku waye sai bin ajilan barakallahu fi shi mala ali yana update yana update sai bin ajilan an gane ku yawa abi bakara da ba ba kai zaka faɗa ba wani ne zai ka Na'am? Nufar ibn al-Harith, barakallahu fi. To shi ke na yi akwai kwarin ta karatu. Wannan shi ne kuma kamar yadda muka faɗa wannan shi yake nuna kana da alaka da sabai kuma kana so. Kamar yadda garke Cristiano Ronaldo kasan tarihin da da yadda aka ji a Juventus. Ka bai ban yabaro Juventus. Ya misali da yana Manchester take ko? A Manchester daga nan ya koma Real Madrid. Daga Real Madrid ya dawo Juventus. ka rike tarihin wannan baka san kuma abu ma ba tufili to duk suna tsaye a gurin faudi al-gulamu min mayi ne imam aka sanya yaran daura da liman fakana rajulun sai wani yake ba an karfi zalim yana jin haka tun daga uwa ga dan da waje a dau yaro a za kusa da liman sai in kaji yake dan me yasa ya haka فنظرت إلى ابن عباس كتابي يتجنك الله عبد الله عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وقلت ما هذا sai na jirgi wannan abin da aka yi ne haka shi wannan da yake gari ya ce wanda yake faruwa haka kalu hiya sunna yadda ce abin da aka yi sunna sunna ne wannan abin da ka ga yi shi ne sunna saboda haka ba damuwa to shi ne malamin zai faɗa ainihin sallah alal janaza a ina za a yi sallah kuma akan gawa ba gurguje gaskiya saboda wani abin da yake kaurin da muke ji kaji tabba an kuma yawa yayi kai kima ko cikin da zamu yi abin nan ko shakka babu muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya na muna gode wa Allah madaukakin sarki a wutani ima da ya mana ya kawo mu wannan karshen karatu musamman a wannan guri mai albarka ko shakka babu akwai mutanen da gaskiya ba za mu taɓa manta da su ba musamman abdurrahman jeda ne shekara da shekaru kafin na fara karatu a wannan an yi farbai alai jafar alai jafar aliyu wanda yake nan da ya zama yanzu mai wannan gidan kuma yi wanda yake muhassas na gurin allah ya sani shi ne ya damu ya dace akan sai mun yi karatu a wannan wanda abdulrahman shi ya sani shi na rika da a nan lokaci shi wani zai ake turawa ya zo ya kira ni ana da akalla ina ga mun yi littattafai goma sha a wannan majalis goma sha inda kan arba'una hadis har zuwa su littattafai kala kala Allah ya sani ana ja na ina zokewa a wannan lokaci ina ga ya alaji cewa ni albajiri ne kuma ɗalibi ne aka yi ta tafiya a haka da karshe sai da ya jawo ma annabi wa annabi da shi aka yi aka yi da shi ya loki ko ta ga muka ba ji ya roki to da karshe ni a nan yake umarni yake mu saboda haka in dai shi mahaifi ne dole na bi haka da dole haka dole su mala Abdurrahman suka ba da gudunmawa a wannan lokacin aka fara karatu in abin da na sani in karanta wannan ba sani ban tambaya haka muka yi ta tafiya har Allah bar hukuncin sarki ya kawo mu wannan gaba Allah ya sani har zuwa yanzu da nake karantawa ba na jin ni malami ne ko da yaushe kuma na san ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Allah yake mun tabu mu shi ke kuma ni a ɗari'a ta tun a wannan shekaru wallahi tallahi ba ni da ba na ba ni da sana'a da zauna ne da wani ba na yi abin da yake gaba na ji da shi sa za ku ga cikin duk abu ko ko san da rewal ina ko komai da Allah ci gaba Allah saboda me ni ila kun da fi aure ne ka kulfi duk abin da ka sa kanka za ka yi kawai kai kuma sannan duk abin da zan yi nake ganin bai da consistency ba na shiga kuma sannan na neman agaji a gurin ubangiji ba ko da wuce saboda haka kuma ni abin da na dauka addini na Allah ne wallahi tallahi ba na jin cewa wai idan ina karatu a nan wani ya zo zai in duka jin haushin sa ba na wannan ba ba da wannan dariya duk wanda ya bi yi tafsirin mu na azumi ya san yadda aka yi farmai da ni kafin a taso daga masallacin malam sa'id mu dawo masallacin huzaifa malam ali jilani saboda ni abin da na dauka ko da yaushe Allah na yawa kuma ka kalla Allah in kana so ya shiga idan ku kada a siyasa ko wasu kamar yadda suke kuma ni a wanda suke karatu ina ƙara faɗa muku yau ko ban taɓa ba wani fatawa cewa kar ka je ka je karatu wani ba ban taɓa ba ba na yi publicly ban yi a keɓa ba kuma na faɗa yanzu publicly ba wanda yake jikina wanda muke tare da ya san cewa wai na taɓa kiran sa na ce wa kaza ba na wannan ni ba sana'a ta ba ina da wani abu da zai saboda haka wannan shi ne abin da nake ƙara lalatawa cewa wannan guri Allah ya sani alai jabar na zo a ce da ransa shi ne ya maza a kan mun yi karatu a kuma Allah ya kawo gabar da Allah madaukakin sarki ya sa ba wai nan ina so ba gaskiya saboda ina gudda gudun magana dole yanzu Allah ya hore gurin da ni ina da sunna a gurin zan iya cewa a yi a yi zan iya cewa a bari a bari ko shakka babu ba wai a gare ba na san iyaye mata daga cikin gida da yawa ko da suke turo da tambayoyi da abin da ya kamata wannan amma ko shakka babu komai kana duba kamar yadda aka faɗa ne kulli makani makani kuma kana duba ni wata kuma ko da yaushe kai abin da zai kwantar ma da hankali kake yi ba ba ni ba na san an ce an ce ba na san kwata kwata saboda haka wannan ya janyo Allah ya taimake mu Allah mai wakacin sarki ya sa wani bawan Allah ya zo ya gina mana guri ajujuwa goma sha ɗaya da kuma masallaci a ƙasa wanda wato mun riga mun buɗe jima ranar lahadi da sauri don na ganin daga yau ranar laraba in aka tashi zuwa karatu to za a zo gurin ne mu yi karatu an fahimta da kyau ko saboda haka kuma wanda suka ba da gudunmawa da wanda suke raye musamman alayhi kabiru shi ma yana cikin wanda suka ba suka karfafa ta a daidai wannan lokaci to da haka wanda suke raye da wanda suka rasu muna fata Allah wa da sarki ya taka wa kowa da alkai abubuwan da aka biya ko aka karanta wanda muka yi daidai Allah ya hada mu aladan wanda muka yi kurakurai kuma Allah wa da sarki ya yafe mana sannan ni kam babu wanda na riga a zuciya ta Allah ya sani shi zama ne gaba idan da wani da yake ji an saba ba ko yana jin an saba wa wanda yake bi misali muna ba ta hakuri muna ba da hakuri addini ne na Allah ne kuma Allah ya kamata a duka ana so Allah ya shiga lamarin wannan shine a dukkan wato sakon ban kwana da zan yi dangane da karatu a wannan majalisi ne albarka iyalan Alai Jafar Aliyu da shi kansa muna ba da Allah ya saka musu da kai duk wanda suka ba da gudunmawa tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu muna ba da kowa Allah ya saka musu da kai sunna annabi alaihi salatu wasallam a duk inda take Allah ya dauke ta Allah madaukakin sarki ya kara mata goyon baya ya tallafa wa masu tallafa mata wannan shine a gule a wata kila saboda wanda wasu zangoyin ba ba ba zai zama zai jiwe da kai